بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu fara da alburda don mun ƙari sai mu duba albidimasi to shi ma dai wannan littafi yana magana akan abin da ya shafi yabo na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma yana bayani akan wani abu da ake kira algazlu gazlu shine wato siffanta abin da kake so ko kuma ambaton jamal abubuwan kyau na kawa ga abin da kake so galibi a jahiliya su suka yi shi ne ga masoyansu mata ko gudarensu kamar yadda muka ambata su mafi yawanci wayanda suka shahara game da harkar adabi ba za su tunkari abin da suke yabo ba kai tsaye sukan fara da ambaton al'amakin wanda ana kiransu abbala'il abbala'il shine guragu ko asar na gidaje waɗanda suka shafi ko suka kunshi abinda kake so a wuri kawar misali cikin garin argungu kana da wadda kake so sai ka zo kana bayani akan ginonin garin da itatuwa da duwar wasu waɗanda ke cikin garin sannan daga baya sai ka shiga bayani akan yabon wadda kake son ka yaba ko wanda kake son ka yaba to shi wannan bawa Allah da ake kira Muhammad ko Sharafuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri ne masa lakabi ko nisba da Al-Busiri wanda shi ya rubuta wannan littafi mai suna ko wanda ya shahara da burdatul madih ko alburda wanda cikin karatu za mu yi bayani akan hakikanin sunan littafin domin alburda ba shi ne sunan da shi mai littafin ya sa masa ba wani dalili ne wanda ya bayu har ake karanta ko ake faɗin wannan littafi da wannan suna to ya ce bismillahirrahmanirrahim muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙai wa sallallahu ala nabiyyil karim Allah shi daɗa salati ga annabinsa mai karamci alfasul awwal fil gazli wannan fasuli na farko yana bayani akan algazlu shine wanda muka yi bayani ambaton abubuwa na kyau na abin da kake son kaya ba kamar launin jikin shi ko surar jikin shi ko kuma gidaje da duwar wasu da itace da suke tattare da shi masoyin naka to bayanin kyawunsu da yadda suke duka wanda ana kiran shi algazu to wannan fasali za mu ga gazulu domin yana son ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam to ciki za mu ga yana ambato akan wasu duwatsu da suke tsakanin makka da madina da itatuwa da hakukuwa da sauransu wanda wannan ana kiran shi algazu sannan abu na biyu za mu ga yana bayani akan shakawal gara wato yana kai kuka da irin halin da ya shiga na son da yake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai ɗantarani ya yi to shi ma ya yi wannan wanda shi ake kira shakawal garam kai kuka na algaram na bege ko mai bege an gane ko to shi ne sai ya fara da cewa amin ta zakuri jiranin bibi salamin مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم فما لعينيك إن قلت اكف فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفك يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا ألا طلل ولا أركت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي أدتك حالي لا سري بمستتري عن الوشاة ولا دائي بمنحسم محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إن اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم يتشي آ سيبوت إلى حرف الاستفهام malaman balaga suna kiranta hamzatul istifham akan kawo ta domin a nemi bayanin wani abu ko a nemi fahimtar wani abu shine al-istifham to sai ka koma can gaba domin shi karatun waƙe ya saba ma sauran karatuttuka domin abin da shi mai waƙe damu da shi shine wazani an gane ko domin duk wata waka da za ka yi to dole ne ta hau ɗaya daga cikin auzan guda goma sha shida da malaman ilmul arud wal kawafi suka aza to shi mai wake in ya zo yana mura'at na ka'ida ba wai tsarin kalma ba to shi yasa yana iya farawa da kalma mai bi mata sai ya kai ta gaba ina fatar an gane saboda ba wai jerin kalmomi ya dame shi ba a tsarin wannan ma'auni ma'auni ake bi don kar a saba ma wannan an fahimta ko to shine ya ce amazajta dam'an sai ka koma can ajizul bai farkonsa amazajta dam'an shin ka garwaya hawaye ne jara hawayen da ya gudana min mukulatin daga ƙwayar ijiya bidamin kuma yana gudu tare da jini tambaya yake yi kuma kansa yake wa tambaya eh wannan wani salo ne na balaga karka ɗokawai da wani yake da kansa yake amma zajta dam'an shin ka garwaya hawaye jara hawayen da ya gudana min mukulatin daga kololin ijiya shine mukula bidamin kuma hawayen yana fita tare da jini bidin na ma'anar tama'a ai ba adamin to me yasa ka yi wannan kuka kukan jini da hawaye ko kuma hawayen da ya garwaye da jini min tazakkuri jiranin saboda tuna masoya su ne jiran nan asalin kalmar jiran takan zo da ma'anar makwabci ko makwabta jam'u jarin to amanan masoya yake nufi wai masoya yake da su bai tare da su to sai ya tuna su kawai sai ya kama kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka yana zubar da hawaye har hawayen ya zo tare da jini wanda wannan masoyan bizi salamin suna zaune a wani dutse ko tsakanin wani dutse da ake kira zai salami suna wani dutse ne an ce yana tsakanin makka da madina kaga tunan ya fara ishara zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya rayu tsakanin makka da madina am ita kuma suka ce ma'anar ta'au am din nan ta dafi ce am ko kuma habbatin rihu iska ne ya buga min tilqa'i wanda wannan iska ya fito daga ɓangaren kazimatin tsakanin wani wuri shi ma da ake kira kazima shi kuma sunan wani wuri da shi ma tsakanin makka da madina yake eh da al'ada iska in ya buga ya taso daga wani wuri zuwa wani wuri to yakan ɗauko ƙamshin abin da ke wannan wuri ya kai wasu wurare ko ba haka ba ne to wai ko ko a wani iska ne ya kaɗo iskan da yake ɗauke da saƙonni waɗanda suka shafi abin da nake so wa au madal barku ko ko walƙiya ce ta yi haske shine au maba أي أضاء في الظلماء أي في الليلة الظلماء سيأك شافي آه منعوت سيأك كاونعت أتشكين dare mai tsananin duhu min idami ita kuma walƙiyar ta fito ne daga dutsen idami shi kuma dutsen idami yana nan da zaran a kabbar madina zuwa makka ita kuma al'adar walƙiya in ta walga ma cikin duhu kakan ga abin da an gaba gare ka wai ko walƙiya ta ta yi haske wadda hattassa ya hango wuraren da masoyi ne yake zaune waɗanga dalilai shin wanne ne ya sa shi zubar da hawaye masu jini ka gaya mace abubuwa guda uku abu na farko tuna masoyansa wayanda suke zaune a zi salami ko kuma iska ne ya buga wanda wannan iska ya ɗauko saƙo na ƙamshi ƙamshin wanda nake yabo wanda wannan iska ya fito daga kazima ita kuma kazima sunan wuri ne tsakanin makka da madina ko kuma a walƙiya ce ta yi haske ta haskaka cikin duhu ko dare mai duhu wanda wannan walƙiya ita kuma ta fito ne daga dutsen da ake kira idamu wanda ta yi sanadiyar da hanna ga wuraren da masoyina yake zaune to duk yana nufin waɗanga abubuwa guda uku suna sun ka sashi mazajta dam'an jaramin makulatin bidami su ne suka sashi kuka ya yi ta zubar da hawaye ya yi ta zubar da hawaye hawayen har suka garwaya suka cakuɗa da jini famali ainihin sai wani ya ganshe cikin wanga hali ai kaga ya shiga matsala to sai wani ya kalle idanu ne ya ce a'a busiri famali aine ka me ya sami idanunka in kul takfufa a lokacin da kace da su ku kame daga kuka hamata sai a ga suna zubar da hawaye wajen lokacin da ya ba idanu ne umarni su daina zubar da hawaye to sannan za su ƙara zubar da hawaye wa mali kalbika me ya sami zuciyarka in kulta in kace da ita istafik ki natsu yahimi sai ta ƙara ɗimaucewa sai da ya gaya mai ga magana sai ce a a ya hasibu sabbu yanzu shi mai bege wanda ya ƙone wajen so shine asabu wanda so ya sashi har yana zubar da hawaye dare da rana to shi ake kira asabu wani mataki ne na soyayya to a ya hasibu ko a ya hasabu duka ana karantawa shi mai bege yana tsammani annal hubba munkatim wai so na boyuwa zai yiwu a ce mutum na son abu kuma sannan ya boyu so baya boyuwa ga dalili ma baina sannan yana tsakanin munsajimi maɗin nan za'ida ce baina munsajimi yana tsakanin ijiya mai yawan zubar da hawaye minhu saboda so wa mudu tarimi haka kuma yana tsakanin zuciya mai ƙonuwa da waɗanga wurare suke bayyana so ko dai a ga ijiya na kuka tana zubar da hawaye ko kuma zuciya ta yi ta cin wuya saboda tuna abin da take so alittiram shine huruwa kamar in ka tara itace sai ka kunna wuta to wannan ana kiran shi alittiram sai ce laulal hawa ba dan da so ba lam turik dam'an kai busiri da baka zubar da hawaye ba in ba dan da so ba ni girma na ya fi karfin a cewa in zubar da hawaye so ɗaya isa ya sa ni kuka ala talali na zubar da hawaye a kan kwangaye kun san kwango ko kwangon gida to shi ke kira talali wala a rikita da baka yi rashin bacci ba li zikiril bani saboda am saboda tuna itaciyar hannu suna wata itaciya ce ana kiranta hannu da hausa mm. kun santa to hausawa na kiranta hannu albani kenan eh wal'alami akwai ta can madina wal'alami da kuma wani dutse da ake kira alam wai tuna tuna tuna waɗanga abubuwa tun da can ne manzo Allah yake rayuwa to tunaninsu sai ya hana mai bacci fa kaifa tunkiru hubban kai mai min nasiha ta yaya kake musun so ba'da ma shahidat bihi bayan udulud dam'i shine fa'ili na shahidat udulud dam'i adillai masu adalci na hawaye ba da ma shahidat bihi alaika bayan sun bayar da shaidar wannan su a kanka kuma ka zo ka ce ba ka su mutum ne saboda so ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka har hawaye suka yi mai zani kama ai mai caga ga kumatu kuma sai zo ya ce shi ba so ya kai ba kaga ai ba za a karbe da awa ce ba tun daga adillai nan sun ba da shaida eh adillan hawaye hanyoyin da hawaye sun ka zuba su ne udul sun bayar da shaida cewa kai wannan kuka ka yi shi ne saboda su to son da ya kai wannan mataki ta yaya za a yi musunsa wasaƙami kuma ga rashin lafiya abubuwa biyu sun haɗu eh wa asbatal wajdu baƙin ciki ya tabbatar da haɓɓai zane guda biyu abratan na hawaye sai ka koma can ala haddaika wanda wannan hawaye guda biyu saman kumatunka wal'anami wanda sun yi kama da kuduji kun san kuduji ko? tuwai a bakin ciki da damuwa da jin zafin rabuwa da masoyin shi shine manzo sallallahu alaihi sallama da rashin ganinsa har sun tabbatar mai da zane guda biyu na hawaye wanda wannan zanen guda biyu sun bayyana a saman kumatunsa da kasan ciyawar da ake kira al'ana kuduji wanda za ka gan shi ɗorawa ne sannan ka sake dawowa baya hakanan wa asbatal wajdu banan baƙin ciki ya tabbatar da rama ga jikina mislal bihari wanda wannan ramar ta yi kama da iccen ɗan tunuga wadda itaciya da ake kira ɗan tunuga kun san shi a wacce ba babu ce ba gare san shi ba dan tunuga shi ake kira albihar lokacin kaka yake fita kamar irin yanzu to ya kamanta masa da dan tunuga ya kamanta zanen hawayensa da ainihin kuduji shine al'ana to kun ga an samu ƙarin lugogi ko to dama shine amfanin karatu irin waɗanda littattafai don a mai da kai lugawi ka samu guzuri izan duk abin da kake son ka faɗa na luga kana da kana da jari ba matsayaci kake ba na'am haka ne sara taifu man a hawa taifu man a hawa mafalkin wanda nake so sara ya zo mini da daddare fa'araƙani sai ya hana min kwana ya hana min bacci walhubbu shi kuma so ya a taridun lazzati yana bijiro ma jin daɗi kana cikin jin daɗinka amma in soyan motsa sai ya bijiro ma wannan jin daɗi bil alami da zafi da zafi ka dinga jin zafi a cikin jikinka ko a cikin wannan zuciya taka sai ce ya la'imi ya kai mai zargina ya kai mai zargina filhawa filhawal uzuri da so na wanda nake yi wanda ya yi kama da alhawal uzuri ko ta kabila da ake kira banu uzura sun shahara game da su shi yasa so so waɗanda ya kashe cikin kabilar su ya yi a kirga to shi yasa an ka tashi buga misali da so sai a kawo to shi ne ya kamanta nashi so da son wannan kabila ya ce ya mai zargi na fil hawal uzuri akan so na wanda ya yi kama da son banu uzura ma'aziratun ga uzuri minni daga gare ni ilaika zuwa gare ka kai min uzuri mana walau an safta da ka yi adalci lam talumi da baka zarge ni ba da baka zarge ni ka zo kana ganin laifina me yasa nake nake irin wayannan abubuwa ba adatka haliya amma ga addu'a zan maka Allah ya jarabe ka da halin da nake ciki kai ba ka ɗanɗana ka ji ba zargin shi yake yi ba to shi ne sai masa addu'a ya ce Allah ya jarabe ka da son da nake da halin da nake ciki la sirri bi musatirin ai sirri na baya ɓoyewa ko na so in ɓoye bai ɓoyewa shi sa dole sai na yi kuka kuma na bayyana halin da nake ciki anil wushati daga 'yan tsegumi ire-irenku annamimai su ne alwushatu masu annamimanci wala da'i haka rashin lafiya na bai zama ba bimun hasimi mai yankewa wanga so nawa ya riga ya zan rashin lafiya kuma baya yankewa na'am zan maka adalci mahattanin nusha min nasiha mai kyau lakin lasu asma'uhu sai dai banjin nasiha ka eh abin da gabata gaskiya ne min nasiha gayar nasiha tatacciyar nasiha wadda babu son zuciya ciki babu aibantawa eh amma halassu asma'uhu ba ne shi me yasa innal muhibba masoyi anil uzali daga 'yan zargi masu zargi dai akan son da yake yi fi samami yana cikin kurumci akan duk abin da za su gaya mai ba zai ji shi ba kai kana cikin masu zargi na ba kai kaɗai ba ne akwai ire-iren ka da yawa to ya kamata ka san cewa mai so a masoyi ko yaushe yana cikin kurumta akan masu zargi ne game da son da yake sai ce inni hamtu wai baka sanni ba inni ni hamtu na zargi na tuhumci nasiha shaibi nasiha da hurhura ke min fi azali a cikin zargi wa shaibu kaga shi hurhura aba'adu shine yafi nisantarwa ani tuhami daga tuhuma daga zargi fi nushin game da nasiha don shi nasiha shi bisa kanka take ta zahiri ta ta yakin ce to mutumin da ya zargi nasiha hurhura ballantana nasiha wani alhali hurhuran nan tana tare da ni wato yana so ya nuna a shi kamin ma ya yi mai nasiha tuntuni ma hurhurar da bisa kai ne ta yi mai nasiha amma ya tuhumce ta ya zarge ta bai karbi nasiha ta ba to ballantana kai kaga akwai ban mamaki ko to wannan shi ake kira algazulu shi ake kira shakawal gara kun ga ya yi mana bayani akan halin da yake ciki naso sannan ya yi mana bayani akan gazulu alal kai hakuri mu kare sannan ya yi mana bayani akan gazulu na bayani akan wato wurare wanda suka tattara a wurin da masoyi ne yake kamar itatuwa da ya ambata da duwatsu da kuma su waɗanga abubuwa to wannan shi ake kira algazlu so ne ya kamata mu dakata tun da farko ne wani darasi sai mu shiga alfasul sani fit tahziri min hawan nafs to yanzu wa azizewa kai ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله